بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama haɗuwa a wannan masallaci na kuba a wannan yammaci na litinin 23 ga wannan wata na al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1444 a inda muke ci gaba a cikin karatun littafin alƙaunus sadid sharhi na kitabun tauhid na babban malamin nan abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala mun kai ƙarshen babu shafa'a a yau za mu karanta sharhi na babban malamin nan abdurrahman ibn nasir sa'adi مالتي إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضعيف هذه الأبواب وسني كدي مولفون للتاهن ينالهم محمد بن عبد الوهاب يا سنيا ونن باب النشفاعة أتشكم ونن linke-linken babubuwan da suka zo a cikin wannan littafin يتي لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون ولكن حيث إن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى malam ce ku sani ba abin da ya sa malam ya kawo wannan babin na shafa'a a cikin linke-linken babubukan da ciki ke cikin kitabun tauhid abin da ya sa ya kawo wannan babin saboda su mushrikai yubarriruna shirkahu suna kokarin su barrantar da shirkar da suke yi su sama ma kansu mafita akan shirkar da suke yi su nuna ba shirka bane wa du'a'ahu للملائكة والأنبياء والأولياء kuma su yi ƙoƙarin barrantar da kansu a kan shirkar da suke yi ta roƙon mala'iku da bautansu da roƙon waliyai da annabawa da bautansu bi ƙaulihim ta hanyar faɗarsu cewa na hannu na da'uhun ma'a ilmina annahun makhloko na mamloko ku sani fa muna roƙon mala'iku ne da waliyai da annabawa tare da mun san cewa su ɗin halittu ne kuma su abun mallaka ne imana kakku yi zaton wai mun roƙi waliyai ne kuma bayan Allah da mala'iku da annabawa kasancewa su a ce alloli ne a'a mun roƙe su ne bisa ga ilimin cewa su ɗin halittu ne kuma abun mallaka ne su mamlukun ولكن حيث إن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية كوي دي abin da yasa kaga muna roƙonsu muna botansu kuma bayan Allah kasancewa suna da matsayi da fuska mai girma da makami maɗaukaki a wurin Allah wannan shine hujja da dalilan da mushirkai suka rika domin barrantar da shirka da suke ina fata an gani bi ma'ana shehun da kaga muna roƙon shi shafa'a ya cece mu gobe kiyama ko annabawan da kaga muna roƙon su hakan ko mala'iku da kaga muna roƙo muna bautan su kuma bayan Allah ko muna roƙon su ba wai kasancewarsu alloli ba ne ba a halittu ne sai dai kawai suna da wata martaba ne a wurin Allah suna da wani matsayi da makana a wurin Allah shi ya sa muke kusanta su don su kusanta mu a wurin Allah wannan ita ce hujjarsu wannan shi ne dalilinsu da suke ganin zai barrantar da su akan shirkar da suke da Allah madaukakin sarki ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى منا روقون سني كو منا كيران سني dan su kusantar da mu a wurin Allah matuƙar kusantar kenan wanda zai zo wurin wani kabarin shehu ko wali sai ce ya shehu ina buƙatar kaza kasuwanci na ya ci gaba arziki nake so ɗa nake so da makamantan haka sai su ce ai ba wai shi ɗin Allah ba ne shi yasa kaga muna mashakawa ba don kasancewa shi Allah a abawa ne na Allah sai dai yana da kusanci a wurin Allah waliyin Allah ne masoyin Allah ne annabin Allah ne sai mu kire shi shi kuma ya kira Allah ya biya mana bukata kun gane abu ko to wannan shine hujjus wadda suke kafa hujja da ita don barrantar da kansu game da shirkar da suke sai ma da ce mun yi haka ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah matuƙar kusantarwa wali ya lana indahu kuma su cece mu a wurin Allah كما يتقرب كما يتقرب الى الوجهاء عند الملوك والسلاطين كمر yadda ake neman kusanci ga mutanen da suke da fuska da matsayi a wurin shugabanni da sarakuna kun gane tashbihin su ko kun gane kamantawar da suka yi ko suka ce ba ma iya zuwa wurin Allah kai tsaye watakila saboda zunubanmu ko saboda ba mu kai ba saboda mu kai matsayin mu je mu Allah kai tsaye amma akwai mutanen da muka san suna da fuska a wurin Allah kamar waliyai salihai shehunnai annabawa da mala'iku maimakon tun da ba mu da matsayin mu kira Allah kai tsaye sai mu kira shehu ko wannan waliyin ko wannan annabin sai mu ce isar da bukatar mu a wurin Allah irin yadda za ka neman wani mai matsayi da makana a wurin sarki ko shugaban ƙasa don ya isar da bukatunka wurin shugaban ƙasa kun gano kamantarwar da suka yi ko? a nan babba illata ce dama shirka ce sai suka daɗa fito da abin a fili don duk mai karatu ya gane manufarsu ko shakka babu yin hakan shirka Allah bai sanya wani wasita ba tsakani da kai da shi ta hanyar biya maka bukata Allah bai haka hanya buɗe take tsaye kai tsaye ka roƙi Allah biya ma bukata shi yasa malamai suke cewa kadiba usulubin alkur'ani mai girma yayin da mutane suke tambaya annabi wa yas'alunaka an kaza wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adha ko wa yas'alunaka an kaza sai a ce ce musu kaza amma da aka zo wurin addu'a وإذا سألك عبادي عني بأتي بقول سألتي فإني قريب ko kul babu tsakankaninka ba a ce annabi ce musu ba ina kusa sabanin sauran tambayoyin da sun ce ma annabi menene kaza sai Allah ce ce musu kaza menene kaza kul kaza menene kaza kul kaza amma da ka zo wurin neman yayin da bayu ke neman Allah irin bukatunsu da matsalolinsu sai Allah ya ce fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah babu shamaki kowa su ta tsakankanin karɓar shi don haka karka sa wani ya zamanto shamaki tsakankaninka da Allah wurin neman biyan bukatunka yin hakan shirka ne babu inda Allah ya sa wasita tsakankanin mutane da shi sai manzan da zai turo musu don ya koya musu ya ake bautar Allah an gane ko amma wurin roƙon shi neman biyan bukata babu wasita roƙi Allah kai tsaye ina fata mun gane ina fata mun gane karkace ba za a karɓi addu'a ka ba ba za a karɓi bukata ka sai ka kira wani wanda baya nan wani shehun da baya nan ko wani waliyin da ya mutu ko wani annabin da baya nan da mala'iku da makamantan aka kamancece ne yadda suka yi ko kamanta Allah da suka yi da sarakuna da masu mulki nan sun tawaye haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ina fata mun gani da duk wani mai mulki da muka sani da duk wani mai sarauta da muka sani baya iya jan mulkin shi kadai ragaman mulkin ta hi karhinsa dole yana buƙatar me mataimaka ko sarki dole sai da waziri na'ibi mataimakinsa da zai kama masa cikin aiki mataimakinsa shi ma da mataimakansa da 'yan sa'ido da fadawa da makamantansu don su kama masarki ya iya tafiyar da mulkinsa haka mulkin Allah yake mulkin Allah baya bukatar komai lillahi ma fi samawati wa ma fi al'ab تبارك الذي بيده الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء mulkin Allah mulki ne cikakke da baya bukatar tallafi ko agaji ina fata mun gani don haka idan ka bukaci wani abu wurin Allah kira shi kai tsaye zai karbe ka kira shi kai tsaye zai biya ma bukata amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'a Allah to shugaba ko jagora ko na sarki mulkin shi ragagge ne kuma wanda zaka nema dan yana da fuska ta matsayin siyasa ce ko dangantaka ce ta jini ko aiki ya hada su da shugaba ko sarki wannan wanda za ka nema ka gaya mashi bukatar kai isar da ita zuwa ga sarki ko shugaba kahin ka gai bukatar taka sarki bai san mai bukatar ka shugaba bai san mai bukatar ka watakila ma ta'addanci kake so kama sarki ko shugaba ta yadda da za a baka damar ka shiga wurin da za ka yi za ka kashe shi wacce bukata ce za ta ɓoyi a ilimin Allah ta bayan shi akwai ta babu Allah ya san manufarka ya san bukatarka kuma babu irin bukatar da za ta gagara Allah ya biya sarki ko ko mai mulki a iya neman wani abin da baya iya yin shi sam har abada duniya ta tashi akwai abin da ke gagara Allah kenan babu kamantawa tsakankanin jagorori da Allah madaukakin sarki Allah ya wuce nan subhanahu wata'ala ina fata mun gani kenan wannan hujjar ta su sunan ta me shirme kama kama ne kawai ka ce sai ka bi ta kan wani Allah ya shurare ka ba gaskiya ba sai na bi ta hanyar waliyewa ne ko shehuwa ne in nemi ceto wurin shi ya nema mini a wurin Allah shirka ina fata mun gani kullillahi al'amuru jami'a al'amari kakab gabaɗin shi na Allah ne madaukakin sarki shi kaɗai baya tarayya da wani a cikin wannan ina fata an gani malacci sun ce haka nan don su kamanta Allah maɗaukakin sarki da shugabanni da su da mutanensu da ke da fuska a wurinsu wanda sai an biyo ta mutanensu a samu garin shugabanni da sarakon liyaj'aluhum wasa'ita liqada'i hajatihim wa idraki ma'aribihim suna neman hakan ne ga wasu wanda suke da fuska ga shugabanni da sarakuna domin biyan bukatunsu da kuma riskar bukatunsu har samun abin da suke nema malaci wa hada min abtalil batil wannan kudirin yana daga cikin mafi munin ƙarya da shirme wa huwa tashbihu Allah al-azim wanda shine kamanta Allah mai girma madaukaki malikul muluk mamallakin masu mulki duka alladhi yakhafuhu kullu wahid allan da duk kowa na jin tsoron shi وتخضع له المخلوقات بأسرها allan da dukkanin halittu suna jin tsoron shi suna risina mishi to kamar kamanta shi ne bil mulukil fuqara da shugabanni mabukata talakawa al muhtajuna masu bukata lil wujaha ga wasu wanda suke da fuska wal wuzara da wazirrai fi takmili mulkihim a cikin kammalin mulkinsu kamar kamanta Allah ne da jagorori ko shugabanni da sarakunan da mulkinsu ba zai cika ba sai da mataimaka inda Allah ba haka bane wa nufuli quwwatihim kuma cikin zartar da karfinsu ba wani shugaba da jagora ko sarki da zai iya zartar da karfinsu shi kadai sai da mataimaka sabanin Allah madaukakin sarki fa abdalallahu hadha az-za'm sai Allah ya rushe wannan riyawa ta cewa sai ka ta kan wani isa da kai wurin Allah wa bayyana anna shafa'ata kullaha lahu sannan ya bayyana cewa dukkanin ceto kakaf nashi ne shi kadai ceto na wane ne ku yi magana mana Allah ne shi kadai burkar taya mu muna yin abin malaka na Allah ne shi kadai ceto gaba ɗayan shi shi yasa Allah ya ce kullillahi ash-shafa'atu jami'a ceto kakaf gaba ɗayan sa na Allah ne shi kadai ga musu haka kama annal mulka kullahu lahu kamar yadda kuka san dukkanin mulki na Allah ne shi kadai dukkanin mulki na wane ne na Allah ne shi kadai don duk wani mai mulki aro aka bashi shugaba ne sarki ne aro ne aka bashi zai zo ya wuce ko mulkin nashi ya zo ya wuce kai duniyar kakaf za ta zo ta kare Allah ya tambaya ce limanil mulkul yau wa zai ba da amsa shi da kanshi zai ba kanshi amsa lillahi alwahid alqahhar shi kada ke da mulki subhanahu wa ta'ala cikakken mulkin da babu tawaye ta tare da shi ina fata ana gani wa annahu la yashfa'u indahu ahadun illa bi idhn kuma tabbat babu wanda zai yi ceto a wurin Allah sai da izinin Allah menene dalili akan haka hujja man dhallazi yashfa'u indahu illa bi idnihi babu wani wanda zai ceto a wurin Allah sai da mi sai da izinin Allah sai Allah ya ce kai yi ceto na baka izini sannan kuma idan zai yi ceton ba wanda yake so zai ceta ba sai wanda Allah ya yarda a ceta wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda sai Allah ya bada izini ga wanda za a ceta ga wanda zai yi ceton sannan ya yarda da wanda za a mi za a ceta shi yasa kowane shehu ya kwashi abinci ya zo muku ƙarya na cin kuɗin ku cewa zai cece ku gobe kiyama wallahi ƙarya yake ba zai taɓa yi wa ba zai taɓa yi Allah shi kaɗai ke yin ceto in wani ma Allah ya karrama shi da zai yi ceto to sai in Allah ya ce yi ceto kuma idan Allah ya bashi izini ya ceto ba kowa za a ceta ba sai wanda Allah ya yarda a ceta ina fata an gane wala ya azanu illa liman radiya lahu ko illa liman radiya qawluhu wa amaluhu kuma Allah ba zai yarda a ceci wani ba sai wanda Allah ya yarda da maganar shi ya yarda da aikin shi su wani nake masu tauhidi wanda ba mushrikai ba su ne Allah ya yarda da aikinsu ya yarda da min da maganarsu man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi su ne za ceto zai riske su wala yarda illa tauhidahu wa ikhlasan al'amali la Allah ba zai taba yarda ba sai kadaita shi da kuma tsantsance shi shi kadai da aiki ba tare da hada shi da su kadai ne Allah zan ra'ayi a cece su gobe kayama ko da ku suna da wasu laifuffuka matukar ba shirka bane ina fata mun gaya saboda ceton masu ceto zai riski mutanen da suke da sabo sabansu da ba shirka ina fata mun gani irin wanda zai mutuwa yana laifuffuka shan giya ne zina ne menene makamantansu ne kowane irin laifi ne matuƙar ba shirka ba ce ba ana sa ran ceton mai ceto ya riske shi ko ya shiga wuta ba zai dawwama ba kuma akwai yiwa karan farko ma Allah ya yafe masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafara idan aka mutu ana shirka da shi amma yana gafarta abinda ba shirka ba ko bai kai shirka ba ga wanda ya so daga cikin bayan shi ko da ka mutu baka tuba ba matukar ba shirka bace Allah ya ga dama ya yafe maka ya ga dama ya azabtar da kai gwargwadon laifinka kuma ceton mai ya ceto na iya riskakka amma duk wanda ya mutu yana shirka da Allah ya kasance rayuwar shi ya kare ta a cikin masallaci zai shiga wuta kuma ba za ya fita daga cikin ta ina fata mun gani saboda irin masu shirka ceton mai ceto ba zai amfane su ba sam yasa da aka tambayi mushrikai yayin da suke cikin wuta suka fara zano laifukansu na daga cikinsu da aka ce musu ma salakakum fi saqar amsa ta farko mai suka ce laifi na daya lam nakum minal musallin bamu kasance cikin masu yin sallah shine malaman usuli suka ce ashe ana kama kafiri da abin da aka wajabta mishi ko da bai mishi nabi wa lam nakum nut'imul miskin ba mu bada zakka ba mu tallafa ma magajiya ba mu bada taimako ko da miskini abu na uku wa kunna na hudu ma'al ka'idin muna kutsawa tare da masu kutsawa duk inda za abin da bai dace ba za a yi tare da abu na hudu wa kunna nukazibu biyu mace mun kasance muna ƙaryata ranar isabi ba mu gushe muna yin haka ba hatta a tanar yaƙini sai da yaki ne ya zo mana gashi mun gani sai Allah ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i ceton mai ceto ba zai amfani su saboda minani su kafarai mushrikai ba wanda zai cece su sam masu tauhidi ne kawai ceton mai ceto zai da su malar ce fa bayyana annal mushrika laysa lahu haqqun wala nasibun min ash-shafa'a malan sai bayyana cewa lalle shi mushriki baya da rabo ko wani kaso na ceto ba zai samu ceton kowa ba wa bayyana kuma ya bayyana cewa anna shafa'ata cewa ita ceto ko shi ceto allati taqa'u bi idnihi فإنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة ceton da ke abubuwa da izinin Allah ku sani kadai ceton nan ne da zai faru ga ma'abuta ikhlasi kawai masu bautan Allah ba su shirka da shi wa annaha kulluha minhu rahmatan kuma dukkanin ceto daga Allah a matsayin shinƙe ne da rahama wa karamatun lishafi kuma karama ce ta musamman ga wanda zai yi ceto karama ce mana a ce kai ka tsira ba yanzu nema kake wasu masu laifi a yi alfarma saboda kai su shiga aljanna ba karama ba ce ba يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أتيك كان دبن ما كان تشاورنا دغا مسقف wannan a yafe masa an wuce wurin ya kaga karama ce ga wanda zai yi me wanda zai yi cito shi yasa Allah zai karrama manzan Allah a farfajiyar kiyama irin karamar da ba wanda zai sami daga cikin annabawa yayin da mutane za su shiga cikin wahala da tashin hankali suna neman ceto nami na ai hisabi an gaji da tsayewa kowa ya san matsayinsa wanda zai je wuta ya je wanda zai je aljanna ya je a dai gama wannan wahala da yake ciki yaya za a yi sai su yi shawara a zagaya wurin annabawa mana a ce su je su roƙi Allah madaukakin sarki su je su roƙi Allah wani ba zai iya cewa cikin kubato ya aka yi kunce ba a sa tsakani tsakankanin Allah da wani kuma gashi an ce a jewar annaba su je su roƙi Allah kuma darasin da muke yana nuna ai ba a sa tsakani tsakankanin ka da Allah wurin neman biyan bukata a ba fili yake wanda za ka sa ga yanan gabanka yana jinka yana ganin ka kuma zai isar da sa sabanin ka zo ka isko kabari mutum ya mutu ba ya jin ka bai san me kake ba shi yasa Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum Allah sai ce aikin da kuka yi mi shirka ne ga annabi nan an je wurin shi an roƙe shi cewa ya je roƙi Allah ya shi yana nan kuma ya iya roƙon Allah me ya matsala ciki ko yanzu ka je wurin wani waliyin da ana kaddara cewa waliyi ne ba waliyin jago ba yan kwan nai a ce yi mana addu'a Allah ya kore mun da kasa ba laifi ba ne amma mutanen da bayana wurin kabarin shi karka kuwa kana kiran ya shehu wane mini kaza shirka ne da kafirci da Allah kaga mutane za su je wurin annabi su ce misali annabawan da za su je wurin su annabi kaza je ka roƙi Allah ayi hisabi sai ya ce musu fa ni ina da uzuri na yi kaza na yi kaza na yi kaza annabi Musa ya ce ni fa na yi kaza na taɓa kashe mutum kuma yau Allah ya yi wani fushin da bai taɓa yin shi ba kuma ba zai sake yin shi ba don haka ku nemi wani annabi a jauran annabi wani a jauran annabi wani a shauran annabi isa shi ba zai ba da uzurin cewa ya kaza ba sai ce ku shauran annabi muhammad ana zuwa wurin shi ce ana laha ana laha da aka je wurin shi neman wannan alfarman wurin allah annabi na zuwa sai ya faɗi su jada gaban allah allah ya mishi ilhamin wasu kalmomin da bai taɓa amfani da su ba sai a wannan lokacin ya yaba allah da su ya roki allah da su ƙarshe Allah ya ce mashi irfa a ra'asak wasal tu'ta washfa tushaffa daga kanka roƙa a baka nemi ceto an baka kaga daga nan ma zaka gane annabi da yazo da aka zo wurin shi kai sai ai ceto da me ya fara da ceto ya fara ko da neman izini man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi annabi ba mafifici wanda ya fi kowa ɗan gata a wurin Allah da baya da tsara wurin kusanci a wurin Allah in ya zama to sai ya nemi izini wani shi ne zai ce ka goma kaya akwai shi babu shi ko ya faɗa ƙarya ce ki ya iya ce mu ai jikokin annabi ne to kai annabin sai dai nemi izini ta ya jikan zai shiga kai tsaye zai yi alfarma kai shi ka nufi kasa matsayin kuma kakan bai samu shiga ba kai tsaye sai da Allah ya ba su izini gaza ka je kai ba da izinin Allah ba haka ba gaskiya ba Allah kare mana imani wa rahmatun wa rahmatan minhu wa afwan anil mashru'i la sannan jin kai ne da afwa ga wanda za a ceta karama ce ga wanda zai yi ceton jin kai ne da afuwa ga wanda za a ceta wa annahu huwa al-mahmudu alaiha fil haqiqa kuma shi Allah shine abun a yaba ma a gode ma bisa ga ceto bisa ga haqiqa dan shi ya bada izini kuma shi yarda a ceci wancan in bai yarda ba ko dai ba zai faru ba kenan haqiqanin ceto wa za a gode ma Allah da ya yarda kai haka na fata an gani wa huwa alladhi adhina li muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha Allah shine ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izini kuma manzon Allah salati ma annabi ya ce mafi rawan mutane shine wanda za a ambace ne yana nan bai mun salati ya kawo da ambace shi ku salati wa huwa alladhi adhina li muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha Allah shine ya ma annabi izini cikin yin ceto an gane ku wa ana lahul maqamal mahmud sannan Allah ya ba manzan Allah matsayi abin yabo abin godiya shine ya ɗaukaka shi gaba ɗaya kan halittun shi sai ya nemi ceto Allah ya ba shi izini sannan a zo a yi isafi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma da tafi hada ma dalla alaihi alkitabu was sunnah wannan fa shine abinda alqur'ani da sunna suka nunar fi tafsil al-qawl fi shafa'a a wurin rarrabe zance game da abinda ya shafi sha'anin ceto وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام الشيخ الإسلام كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع ما ابن عبد الوهاب mawallafin wannan littafin ya ambaci maganar shekul islam taqiyuddin shine ibnu taymiya kenan fi hadha al-mawdi' ko fi hadha fi hadha al-mawdi' a cikin wannan bagiran a wannan abin da shafi ma'anar ceto kenan wa huwa kafin shafin kuma zance ne kafin wadatacce bangaren abin da shafi ceto shafin mai warkarwa daga duk wata shubuwar da ke damunka game da abin da shafi sha'anin ceto falmaksudu fi hadal ba abin nufi cikin wannan babin na ceto zikirun nususi dala ala iftali kulli wasilatin ambatan dalilai da nasoshi masu nune akan roshewar duk wata wasila duk wata hanyar da za a bi wa sabab da duk wani sababi ya ta'allaku bihil mushrikuna bi alihatihim wanda mushrikai suke makalema da allolinsu ruguza duk wata wasila da wani sababin da mushrikai suke makalema a allolinsu cewa za su same shi gobe kaya dalilai da suke ruguza wannan abubuwa wa annahu laysa laha min al-mulki shay'a yadda lamarin yake dukkan allolinsu waliyansu da duk wani wane ne su da suke itikadi baya rike da wani guntu daga cikin mulki ko ya yanke lastiqlalan ba su kaɗe ta da mulkin ba wala musharaka ba su tarayya da Allah cikin mulkin wala mu'awana wala muzahara kun ba su taimaka ma Allah wurin mulkin to me za su yi ba su da mulki ba su mulki ko da miskala zarratan ba matsayin mulki nasu na su kadai suna cin gashin kansu a wurin mallakar shi babu sannan ba su yi tarayya da Allah ba cikin mulki ko da miskala zarratan babu sannan ba su kama ma Allah ba cikin mulkinsa bale su samu wani bangare babu shi wala min ash-shafa'ati shay sannan ba su mallaki wani abu ko da miskala zarratan na shafa'a ce to babu innama zalika kulluhu lillahi wahad ku sani gaba ɗayan shi yana komawa ga Allah shi kadai fata ayyana an yakuna al-ma'bud wahad shi yasa cilas Allah ya zama abun bauta shi kadai baya da abokin tarayya wannan shine karshen sharhin wannan babun kai tsaye zamu shiga babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin malaci babu qaulin lahi ta'ala babun da yazo dangane da fada Allah madaukakin sarki innaka la tahdi man ahbabt yana burge ni kullun idan naga malam ya bude babi da shawo aya ko hadisi don ka iya gane mayaudaran da suke sukar mutane da wasu alkab da sunaye don su nisantar da al'umma game da barin gaskiya kagan zuwan na kitabu tafidi ne muke karanta duk abin da muka karanta yanzu ya yi muwafaka da fitiran mutum ya dace da hankalinka kuma shine gaskiya ƙur'ani sai hadis amma sai a ce wahabiyya ne wahabiyawa yanzu abin da muka karanto miye wahabiyawa ciki miye wahabiyanci ciki kuwa ce izala ko salafiya shi ne ba malam yana buɗe babin da aya ya buɗe ba wani ra'ayinsa ciki daga aya sai hadisan manzan Allah sai maganganun magabata su ne izala in ko tabbat su ne izala mu ɗan izala ne zuwa tashin ɗaya wanda za mu yi ba wanda gaskiya za mu yi ba shi ne wani mawaƙi ke ce in kana tabi'a ahmadin mutawahiba fa ana al-muqirru bi annani wahabi in dai mabiyin annabi muhammad shine ba wahabi to ina tabbatar muku da cewa ni kan ba wahabi wallahi sun yaudar al'umma da dama da irin wannan sunaye bale inda jahilci yayi yawa babu karatu da an zo da wani sai ce ɗan izalai shi kenan fa an samu mutane kyama wannan abu ko da gaskiya ce to wannan shine babban makaman da makiya addini da makiya sunna annabi suke amfani da shi domin ya jahilai na su nisanci gaskiya amma duk wanda ya zo ya zamna aka karanta ya shi ya fahimta Allah ya so shi da shari'a zai gane cewa gaskiya ce me ya wahabiyanci ce me ya zalunci Allah kare kaga malam bude babu qaulillahi ta'ala babun fadar Allah madaukakin sarki innaka la tahdi man ahbab ka sani kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la tahdi man ahbabta ba za ka iya shiryas da wanda ka so ya shirya ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi kadai ke shiryar da wanda ya so wa huwa a'lam bil muhtadin kuma shi shi Allah madaukakin sarki shine mafi sani ga wanda suka cancanci su shirya to ku tsayan uwa ku gane wannan babin yana kama da babin da ya gabace shi idan an ce can ba mai ceto sai Allah wani Allah duk matsayin shi da girman shi in ba Allah ya yarda ya ceto ba zai ceto ba annabi duk matsayinsa sai Allah ya ba su izini ya ceto ya ceto to wani waliyi ne ko wani shehu zai ceto wanda bai kai matsayin annabi kaga babu ko to wannan ma kusan haka ne Allah ya kore shirya gawa ga manzan Allah an gane ku shi yasa malaika wannan babu dan ya ƙara faɗakar da kai al'amari na kowa yana kuma ga Allah ne shi kare annabi kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la tahdi man ahbabta ba za ka iya shiryar da wanda ka so ya shirya ba idan annabi ya kasance ba zai iya shiryar da wanda ya so ya shiryar ba duk da yana son ya shirya wane ne zai shiryar da wani wanda yake so ya shirya babu shi wannan aya 'yan uwa ta sauka ne ga manzo Allah kamar yadda yanzu za mu zo mu shi sababin saukanta wa fi sahihi ya zo a cikin ingantaccen hadisi da hadisin ya zo ne a cikin bukhari da muslim an ibn al-musayyib an abihi qala daga dan musayyib an abihi daga baban musayyib kin qale ke ce ibn al-musayyib shine sa'id ibn al-musayyib ibn hazan ibn abi wahab al-makhzumi wannan malami na daga cikin mayyan-mayyan malamai jagorori na tabi'ai kun san suwaye tabi'ai suwaye tabi'ai eh baje ba almajira sahabbai ba wai suka biyo bayan su almajira tsakaninsu da annabi mutum nawa ne ɗaya kun gane hunku shi ne tabi sun zo annabi ya wuce amma sun ga wanda ya ga annabi zai ba su labari kai tsaye daga manzan Allah su ne tabi'ai to ibn musayyib yana daga cikin manya-manya daga cikin tabi'ai an gane ko kuma yana daga cikin fuqaha'us sab'a maimayin jagorori malamai wanda kafafun suka daku suka tsayi cak a cikin sanin fiqh wanda fatawa take komawa gaba ɗaya a zamanin su yana ɗaya daga cikin guda bakwai kenan baban shi wannan da ake cewa musayyib sahabin annabi kakan shi da ake cewa alhazan shi ma sahabi ne shi kadai abu ya riski manzo Allah amma iyayen shi ne sahabban annabi qala yake cewa lamma hadarat aba talib alwafa lokacin da alamu na mutuwa suka zo mu abu talib جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل النبي سيزورنسا يزورنسا سيئسكو أورنسا أقوي عبد الله بن أبي أمية كما سيئسكو أبو جهل داردش فقال له يا عم سيئ النبي يتشيم أبو طالب يا عم ya kai ammina abinda ake ce ma'am shine dan uwan uba sawa'un wan uba ko kuma kanan uba yace mishi ya am ya kai dan uwan baba qul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah kace la ilaha illa kalma ce za ka faɗa ta la'ilaha illallah uhajju laka biha inda Allah in tsaya in kafa hujja da ita a wurin Allah cewa ka faɗi ta kuma ta zamanto sababi na tsiraka faƙala lahu su bin nan sai suka ce ma abu talib abdullahi bin abi umayya da abu jahil sai suka ce ma abu talib a targhabu an millati abdul muttalib yanzu za ka bar addinin abdulmuttalib fa'ada alaihin nabi sallallahu alaihi wa alaihi sallam fa'ada annabi ya sake maimaita mar haka ya ce da shi ce la ilaha illa su ma suka maimaita ma abu talib suka ce za ka bar addinin abdulmuttalib ne fakana akhiru ma qala sai kasance ƙarshen abinda annabi ya faɗa wai ƙarshen abinda Abu Talib ya faɗa huwa ala millati Abdul Muttalib shi kam yana nan akan addinin Abdul Muttalib fa aba an yaqula la ilaha illa Allah sai ya kiyace la ilaha illa Allah a haka ya mutu ya mutu mi mushriki kafir saboda addinin abdulmuttalib bauta guma kai sai ya faɗi la'ila faƙarar nabiyu sallallahu alaihi wa alaihi wasallam annabi tsira da mace Allah su bata gare shi ce la'astaghfiranna laka ma lam unha anka zan dage tabbat zan diga neman maka gafara ma lam unha anka ma lam unha anka matukar ba a hana ni nema maka gafara kun san saboda mi ya kun san saboda mi annabi ya dace ya mutu musulmi bayan ya mutu yana mushirki annabi yake zai ci gaba da nema mushi gafara matuƙar ba hana shi kun san saboda me Abu Talib dan uwan annabi ne na jini bayan mutuwa Abdul Muttalib shi shi shi ke kula da manzon Allah ya rayu da manzon Allah a Makka ya hana kafaran Makka su taba shi baka ci mutuncin annabi ba Abu Talib yana nan ba za a walakanta shi ba yana nan saboda jini ne ya ba shi kariya ba za su taɓa yarda ba a taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin zawon musulunci har bayan zawon musulunci bayan zawon musulunci annabi na da awa garin makka kafiran makka sun hana shi shakal sai dai ka yi magana amma ka ci mutuncin annabi kan yana da bayan da za su ba shi kariya ya ba annabi kariya sosai duk wata wahalar da aka dora akan annabi dan ya bar da awasi dai su sha wahalar tare ba zai bar ɗan uwan baban shi shi yasa annabi ya nace ya so ya mutu da musulunci sai kuma Allah bai so shi da shirya ya mutu akan shirka shi yasa annabi sai ya samu kanshi cikin damuwa Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta kai annabi ba za ka iya shiryar da wanda ka so ka iya shirya ba walakin Allah ya hadi man ya sha Allah shi ke shirye da wanda ya so a cikin bayanci ina fata mun gani annabi ya ce zan yi ta nema maka gafara matuƙar ba hana ne saboda ya so ya musulmi ya so ya tsira irin tallafin da ya basa da taimaka masa dai a garin makka kuma abu talib ya yarda cewa addinin annabi shine gaskiya sama da duk wasu addini da ake so da shi ke fada a cikin wasu waƙoƙi da ake rawaitowa daga gare shi walaƙad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malamatu wal hadari masabbatun lawajadtani sam'an bidhaka mubina ya ce ni na san da cewa addininka shi ne mafi alherin dukkan wasu addinai in ba don zargi ba da makamantansu da ka same ni na shiga addininka Allah ne bai so shi da shirya shi yasa musulunci ni'ima ce da babu wata ni'ima da take shi annabi ce zan nema maka gafara matuƙar ba a hanini ba ne wurin nema maka gafara annabi na cikin nema masa gafara fa anzalallahu azza wa jal sai Allah ya sabko wannan aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dace ba sam ga annabi bai kamata ba ga annabi wal ladina amanu da wanda suka yi imani da Allah an yastaghfiru lil mushrikeen su dinga neman mushrikai gafara Allah walau kanu uli qurba ko da ku wanda ake nema magafar na mushrikai makusanta ne ta fuskar jini min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su karra cewa waɗannan ke yan wutan wa anzala fi haqqi abi fi fi abi talib sannan Allah ya sabkar da wannan aya akan Abu Talib innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai annabi ba zaka iya shiryar da wanda kake so ba Allah shi ke shiryar da wanda ya so daga cikin bayanci watar mutanen Makka suka ce mu annabi me kama dan uwan babanka suna nan Abu Talib ya kasance yana tallafa maka yana baka kariya a garin Makka wani abu kan mushi sai ce na roki Allah a maido shiga baruta da yana can kasan wuta da yana fiddarkin asfal na roki Allah cewa a kawo shiga baruta yana nan gabar wuta ana mai azaba ta kawarkuwan sabaluwarsa na tsafafasa yana ganin cewa ya fi tsananin azaba ma a cikin yan wuta wannan shi ne ceton da annabi ya abu talib kasancewa shi an kashi gaɓa wuta wanda gaɓa wuta ta fi sauƙi sama da a ce kana cikin zurfin jahannama to da duk wanda ke cikin zurfin jahannama zai kasance kowane ɓangaren shi wuta ce sama wuta ƙasa wuta dama hagun ko ina wuta ce kaga zai fi sauƙi a ce kana gaɓo wuta fihi masa'il a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula ɗaya daga cikin mas'alolin nan tafsir qawlihi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha' fasarar faɗa Allah maɗaukakin sarki cewa lalle kai annabi ba za ka shirya da wanda ka so daga cikin bayan daga cikin bayi daga cikin wanda kake so shirya ba sai dai Allah shi ke shirya da wanda ya so to shirya kala biyu ce kamar da malamai suke ce akwai hidayatut tawfiq akwai hidayatul irshadi wal bayan in ba haka ba idan ka ci karo da wata aya sai ka ga kamar alkur'ani yana cin karo da juna ne kamar akwai tufka da warwara sau da wani wurin Allah ya ce ma annabi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim tabbat kai annabi kana shirya ne kana shiryarwa ne zuwa ga me hanya mai daidaici can kuma innaka latahdi man ahbab sai malamin suka ce shirya kala biyu ce akwai hidayatul tawfiq shari'a ta tawfiki da dacewa a gaya maka kai imani ka karba ya shiga zuciyarka kai aiki da abin da aka gaya maka wannan babu wanda ke yin shi daga cikin halittun Allah sai Allah shi kadai amma akwai kuma hidayatul irshad wal bayan shari'a ta hanyar bayani da kokarin gamsar da kai da ka maka hujjojin da za su sa ka yarda ka yi iman da cewa annabin annabi ne allan kuma allah ne wannan annabi na da ikon yin haka zai maka bayani zai gwada maka mu'ajizoji da za su tabbatar maka da cewa shi annabin ne amma ka yarda ka karba ka yi imani wannan aikin allah sai ya so ka yi imani in bai so ba za ka yi imani ina fata mun gani الثانية مسألة تبي تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين تفسير فدع الله مدوكين سركي نجي وما كان للنبي بيداتي بيكما تبقى النبي والذين آمنوا لو أن سكي إيماني أن يستغفروا للمشركين سنيما ما مشركي غافر بيكما بيداتي da haka sai annabi ya bar nema masa gafa musulmai ma suka dena masu imani ma suka dena mama duk wani wanda ya mutu a matsayin mushriki addu'a haramun ne kama mushriki addu'a gafara ko Allah ya rahamce shi babu rahama da gafara tsakankanin Allah da mushriki ko kafir matuƙar ya mutu akan kafirci kai daren shi ma bai halatta baka ce Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama karamcin abin da zaka ce masa in yana da rai ma Allah ya shirya ina fata mun gane kuma Allah bai karba addu'an mushriki da aka masa ta nema masa gafara da kuma nema masa rahama Allah bai karba ina fata mun gani ko da an yi Allah bai karba duk wanda ya bayyana karar cewa ya mutu akan kafirci wani addini da ba addinin musulunci ba ba a mushi nema masa gafara ba a nema masa rahama ko da wani kasani makwabcinka a matsayin shi na musulmi da yake da wani dan uwa ko ma'aifi ko uwa ko wani abin da sai kama da haka ya mutu a matsayin kirista ko makamantan haka wani addini da ba addini musulunci ba idan ka je masa ta'aziyya ba za ka ce Allah ya shi kanshi ba ba za ka ce Allah ya rahamshe shi ba za ka ce Allah ya gafarta masa sai dai shi wanda ka je da zai ka ce to Allah baka haƙuri mutuwa riga kowa ce duk wanda ya zo rayuwa zai mutu duk wanda Allah ya mu'ajjala in ya zo ya tafi amma ba za ka ce Allah ya ji kan mamaci ba Allah ya gafarta mishi so da ya mutu akan wani addini da wanda ba da musulunci kafiri ina fatan mun gani الثانية الثالثة مسألة أكو وهي المسألة الكبيرة ودئتش مسألة من جرمة تفسير قوله قل لا إله إلا الله تفسير فلسة وشي لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم سابانا abinda wasu wanda suke da'awar ilimi suke a kai a shi la ilaha illallah kinan da za a faɗa ba wai mujarradin kalmar bane ba ma'anarta za a yi amfani da ita kuma a yi amfani da abinda take hukumtarwa amma zuwa ini la ilaha illallah la ilaha illallah da an tashi ya shi huwa ne ba ta maka amfani wannan la ilaha saboda kana faɗatta kana warware ta musamman ne ma'anar la ilaha illallah babu wanda ya cancanci bauta sai Allah duk wani wanda za a bauta ma to bai cancanci bauta ba ko da an bauta musu to kai ka kira ka ce la ilaha illallah kuma ka kira shehu ina la ilaha illallah take ta amfane ka wallahi ba za ta amfane ka ka shekara dubu kana sallah azumi zakka haji matukar kana kiran wani Allah da irin bukatun da wani Allah ba zai iya biyan su ba sai Allah kai mushriki ne kafiri ne la ilaha illallah ba za ta amfane ka wannan shine gaskiya ina fata an gane tawa amma kaga wannan da awai ilimi yake malami ne ma kaga yana ta kiran mutane zuwa ga shirka zuwa ga girman wasu kabarai da wasu duwatsu da wasu itace a ce a wani bango wani shehu ya fito ko kanshi ya fito me zai amfana maka ya fito shedanu na wasa da hankalin a ce wani shehu ya fito ga bango ya bayyana mutane na zuwa sana sana shaho bango sana shaho majiki wannan irin hauka ne da rashin hankali الرابعة kuma wannan abun fa wata rana ɗahir bauchi shehun ɗariƙar tijjaniya aka tambaya cewa in ya suna bayyana a cikin fitullu da bangwaye da wani wane ne sai ce karama ce take aikin malami ne fa wai karama ce mutane na hawan bango suna shashafa suna shawa cikinsu neman albarka suke wa ya sanar da kai shi ɗin yana da albarka wa sanar da kai shi kin karɓaɓɓe ne a wurin allah bale littafan da ya wallafa da aƙidar da ya baro ma mutane tana nuna ainihin kafirci da shirka wa sanar da kai waliyi ne shi babu wanda za ka mushi shi da cewa waliyi ne kai tsaye sai dai ka kyautata mai zaka in ba Allah ya ce maka shi waliyin ba ne duk ko yadda yake bauta saboda tsakanin shi da ubangiji zuciya ce kai kuma an sha makance maka zuciya baka san me ke faruwa ciki ba abinda ka iya gani na zahiri batini sai Allah to ya za ka mai shaida garantin cewa shi wali ne kana da wannan shaida Allah shirya الرابعة مسألة هدو أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله مسألة هدو كسالي شوى أبو جهل da wanda ke tare da shi abdullahi bin abi umayya da wanda ke tare da su ya arifu na muradin nabi sallallahu alaihi wasallam sun san manufa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake ce mu abu talib ce la ilaha illallah sun san manufa shi yasa suke ce mishi atarghabu an millati abdul muttalib shin za ka bar addinin abdul muttalib ashe duk wanda ya ce la ilaha illallah zai bar wani addinin da yake wanda ba na musulunci kun fahimci wannan magana shi yasa suke cewa yanzu za ka bar addini kenan da ya ce la ilaha illallah ya yi ya bar addinin abdul muttalib ashe ba za ka faɗi la ilaha illallah ba kana cikin wani addini na daban in ka faɗe ta to za ka barranta da duk wani addini wanda ba na addinin musulunci za ka barranta daga dukkanin wani abun bauta wanda ba Allah ba ka tabbatar ma Allah da bauta shi kadai shi yasa mushrikai da suka ki faɗan la ilaha illallah sun san ma'anarta sun sani da ka faɗe ta to duk wani abun bauta kai wasi da shi sai wa sai Allah shi yasa suka ce mu annabi aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu dukkan allolin nan za a yi watsi da su a riƙi Allah shi kaɗai abin bauta ashe sun san da ka ce la ilaha illallah duk wasu alloli kai watsi da su duk wani addini ka barranta da shi duk wani abin bauta ba kai ba shi shi yasa da annabi ya ce abu talib kun la ilaha illallah sai su ce da shi a targhabu an millati abdul muttalib za ka barin addinin abdulmuttalib don da faɗa shi la'ila illallah ya bar addinin abdulmuttalib ashe sun san ma'anan mi mushirikai sun san ma'anan mi la'ila illallah shi yasa Allah yake bada labarin sanuri wa idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'ir majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqa an-nabi a inna la tariku alihatina yanzu zamu bar allolinmu ne saboda in mun ce la ilaha illallah zamu daina bauta allolinmu gaba ɗayan mu koma ga Allah shi kadai ashe kaga mushrike sun san ma'anar me la ilaha illallah sai malaci fa qabbaha Allah man Abu Jahal a'lamu minhu bi asl al-islam Allah ya wadaran wanda Abu Jahal ya yi shi sanin asalin musulunci kun fahimci wannan magana Allah ya wadaran Allah ya tir da mutunan da Abu Jahal ya yi shi fahimta asalin musulunci kuma akwai su musulman yanzu mushrikan da sun fi su fahimtar ma'anar la ilaha illallah mushrikai yanzu za su ce la ilaha illallah su yanka ga wani wanda ba Allah za su ce la ilaha illallah su yi sujada ga wani shehu za su ce la ilaha illallah su yi dawaki ga wani kabari za su ce la ilaha illallah su kira wani Allah da wasu bukatun da babu wanda ya biyan su sai Allah wannan sun fahimci la ilaha illallah ba su fahimce ta ba da sun fahimce ta da duk wannan abin sun daina su irin yadda Abu Jahal ya ce ma Abu Talib a targhabu an millati Abdul Muttalib shi yasa suke gani cewa wai Ibn Abdul Wahhab ya ce mushrikan farko sun fi musulmin yansu wannan ƙarya ce ƙoƙarin suka ne inda babu inda za ka suka bai ce haka nan ba abinda ya ce mashirkan farko sun yi masu itikadin musulmi ne yanzu fahimtar la'ilahain mashirkan farko ya ce sun yi mashirkan yanzu fahimtar mi ma'anar la'ilahain mashirkan farko sun yarda in suka faɗe ta za su bar komi sai bautan allah shi kare shi yasa sai suka ƙi faɗatta na yanzu suna faɗatta suna mi suna shirka suna faɗatta kuma suna bautar wani Allah shi ke nuna ba su fahimci mi ba ma'anar la'ila wanda ma'anar talamu abu da bi haƙƙin illallah tana ɗauke da rukunai guda biyu tabbatarwa da korewa la'ilaha kamar ka kore ne na faita jami'a ma yi ubadu min dunillah bi ƙaurika la'ilaha illallah bi ƙaurika la'ilaha kawai wa bi ƙaurika illallah أثبتت العبادة لله وحده إن كتشي إلا الله كاتبت الدبوتا قال الله شي كدي can ka kore bauta ga duk wani wanda ba wani wanda ba Allah ba anan ka tabbatar da bauta ga Allah shi kadai dan haka duk wanda ke fadar ta yayin yana rera ta yana waka ta matukar bai bar shirka ba yana nan a matsayin mushriki kuma bai fahimci ma'anar ta Allah ya samu dace السادسة مسألة شدة الرد على من زعم من زعم اسم من زعم إسلام عبد المطلب وعبد المطلب وأسلافه مسألة شدة ردي قوان كيرية مسلمة عبد المطلب ده ما قبتش إن شيعة ده وسو ده وسو إن صوفي صوفاي هل ينسو أو نسو أبو طالب هو عبد المطلب مسلمين خامس مسألة كبيرة يوا الخامسة مسألة تشتبير جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه ƙoƙari da jajircewa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yadda ya kai matuƙa wurin neman musulunta ɗan uwansa aminsa kenan abu talib bai gushe ba yana ta cewa ce la ilaha illallah su abu jahal na ce mashi a'a a targabu aminata abu talib annabi na maimaita su suna maimaita wanda haka ake son da'iya mai da'awa malami kwaɗaitu da mutane su shigo ba korarsa ake kuma wani yana nuna mana babu laifi ka shi wurin kafiri da na yammi ka ziyarci kafiri da na yammi ka shikira shi zuwa ga musulunci bayyana mai gaskiya watakila shari'a la an yi hadiya Allah bika rajulan wahidan khairu laka min umar ni'a ka ziyarci wani dan bid'a gawartacce da nufin mi ka bayyana mashi gaskiya in kana da kalmomin da za su taimaka maka wurin jayayya da shi amma ziyara haka kawai sake ta dan gaisuwa bai halatta ko dan aifa da aishahi bai dace in za ka je ziyarar shi da wannan hadafin za ka shi kaga annabi da ya je dan ya kira shi zuwa min la ilaha illallah shine amfanin ka ziyarci kafiri ko na dan bid'a amma kawai irin yadda za ga wasu daga cikin mahamma malamai sun je ziyarar wani gungun dan bid'a da ya shahara wurin yada bid'a da shirka ana gaisa da shi ana karrama shi wannan kamar ana nuna ma mutane babu laifi ba wani abu ne abin da yake yi ba ya kamata a yi tsantsanin sa a nisance shi a kusa a nisance mashi hakan ya zama to sababi na shirye shi watakila amma mutum na banna ana tila mai kasa yana bid'a ana raka shi ana mishi fadanci sai ya tabbata akan bannar da yake yi matsala ta shidda raddi ne na musamman akan mutanen da suke riya cewa abdul muttalib musulmi ne da shi da wanda suka gabace shi gaba daya wanda ba gaskiya bane abdul muttalib ba musulmi bane inda musulmi ne ai abu talib cewa yayi huwa ala millati abdul muttalib yana nan akan me addinin abdul muttalib kenan addinin abdul muttalib abu talib ya mutu kan me musulunci wannan hadisin kenan zan kare yake bukhari da muslim السابعة مسألة بكوي كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له كسن شوى النبي يا نيمة مسا غافر النبي فا صلى الله عليه وسلم يا نيمة ما أبو طالب غافر شوى الله غافر تامسا أما الله بي غافر تامسا بل نهي عن ذلك كيبا حكم ما هنا النبي أكي يا نيمة مسا غافر وانا شيء زي مكا غارنتان الله زي يا في مكة wai wanda ake gwadawa ya zo gari ko ina ne aka gwado shi shi kan shehu tijjani ce ya gafarta musu zanuban da ya zo ya gafa ya yahe musu wani lalaci ne da raina mutane ƙato ya zo daga wani wuri wai ya yahe mutane zanubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa yake gafara zanubai banda Allah Allah mutane na sirri na mutane sun yi amfani da jahilcinsu da rashin saninsu shi za su ke suna musulmi ana tara musu makudan kuɗi suna morewa shi yasa yadda kuka san game da kuɗi a iya yin komi haka shehunan nan game da kuɗi za su iya yin komi da su samu wannan kwada me yasa suka fi kowa kuɗi ko ba sana suke yi da sunan shikokin annabi hasali ma an kai da gaske sharifi ne sharifi ba cin sadaka sharifi baya cin sadaka sai kyauta su kuma kullum ɗibga musu sadaka ake sanarci suna kwasa dukiyar mutane bin babin matsala ta bakwai kanu su matsala ta takwas a samina matsala ta takwas madarratu ashabi su'i alal insa cutarwan mutanen banza akan mutum yadda suke yaudar yadda suke zame maka matsayin illa da cuta kaga abu jahal da abdullahi bin abi umayya sun cuci abu talib ta hanyar hana shi karɓar musulunci ce la'ila'ilasin za ka bar ajinin iyaye da kakanni a haka a haka ya bar duniya ajinin iyaye da kakanni ba su zama mashi matsala ba sun sa zai shiga wuta har abada ba zai fita a cikin ta wani irin mummunan abokai ne karka a matsayin haka ce sa ka guji mummunan aboki duk yadda yake kyautata maka nisan ta shi zai sa ka yi nadama lokacin da nadama ba ta da amfani التاسعة مسألة تتر مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر شوتر وجرمما مقباتا دمانيا ce mishi aka za ka bar addinin iyaye da kakanni kaga iyayen da kakannin nan matukar ana girmama abin da suke a kai kuma ba gaskiya ba ce sai zama to cuta akan mutane ba ga shi ba yanzu ya yi wata a cikin al'umma da an ce abu kaza ce kai mu haka muka sami iyayen mu na yi kaga haka samu iyayenka na yau me yasa ka sabo qur'ani dan ka bi iyayenka da kakanninka ya in ko uwan shi da kakannin zabe yanzu an rasa maguzawa a rayuwa kowa sai wasu maguzawa za su fita wasu hito yahuda wasu kiristi kowa haka zai in iyayenka na kirki ne mutanen kwarai ne suna da shaida haka suna bin qur'ani da hadisi abun marhaba ne abun madalla ne kai koyi da su salo annabi yusuf ya ce in tabatu millata abai ibrahim wa ishaqa wa yaqub yana bin tafarkin iyayen shi da kakannin shi ne ibrahim da yaqub da ishaq to in mutanen kware ne masu biyar gaskiya madallan abun koyi amma kakannin da suke akan shirka da bata da bid'a kace kai akan ka aikin kakannin kuma yaushe za a kawo maka qur'ani da hadisi kace kai iyayen kakanfi shi yasa da an ce musu ka ce inna inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun العاشرة مسألة تقوم الشبهة للمبتلين في ذلك الاستدلال أبي ثالم بذلك شبهة مبتلي كما ده حكا سبور أبو ثالب يا كف حجة ده أوا يدك كني ذاك بر الدين أوا يدك كني عبد المطلب عبد المطلب كاكنين هنا فاتم من الحادية عشر مسألة تقوم الشهادة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته الشاهد مسألة شائعة ashahidu dalili da ke nuna cewa aiki abin nura ƙarshen ne saboda da ya faɗi la'ilaha illallah da za ta amfani shi duk rayuwar da ya akan shirka da kafirci da ya bi da awon manzan Allah ya ce la'ilaha illallah ya mutu a kanta da za ta amfani shi gobe kaya shi yasa aikin ƙarshe ake kallo ba farkon nawa ne daga cikin musulmi suka zo daga farko mutanen kirki ƙarshe suka hallaka nawa suka taso hallakakku da ake ganin su mutanen banza ana raina su ana walakanta su ana ganin cewa kaza ne daga ƙarshe su zo su musulunta su shiga anshan ƙarshe ake kulawa ba wai farkon ina fatan mu Allah ya samu dace الثانية عشر مسألة تقوم الشابي التأمل في كبر هذه الشبهة نورا game da girman wannan shubha fi qulubi dhalin a cikin zukatan fatattu lianna fil qissa saboda a cikin labarin annahum lam yujadiluhu illa biha su kan ba su jayayya da annabi ba sai da wannan kalmar kawai a targhabu an millat abdul muttalib zaka bar addinin abdul ba su cewa komi da an ce ce la ilaha sai ce zaka bar addinin abdul muttalib ne zaka bar addinin iyaye da kakanni ne مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره ترى دكان مبالغه da annabi sallallahu alaihi wasallam dinga da rika maimaita mishi kalmar la ilaha illallah ba su dada akan komai sai a targhabu an millati abdul muttalib zaka bar addini iyaye da kakanni ne fal ajli azamatiha wa wuduhiha indahum ikhtasaru alaiha saboda girman wannan addini iyaye da kakanni da al'adunsu da bayyana shi shi yasa suka takaita ga ita kawai ba su wani bayani da an ce ce la ilaha illallah su ce za ka bar addini iyaye da kakanni kaga addini iyaye da kakanni a wurinsu abu ne mai girma kuma bayyane ke kowa ya san shi da shi ake aiki na ga wannan shine karshen babu muna faɗa daidai Allah sami tare da a cikin kuskure kuma kamantansu Allah ya fi mana gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi